faɗa cewa lalle ne abinda za a siyar ya zamo daidai wa daida sai da kuɗi da kuɗi iri dai ne dole ne ya zamo daidai wa daida yadda wani malami yake faɗa ne riba na sa'in fin naƙadi harim wa misluhu da amu riban in jinsu kullin tawahada wa misluhu da amu da amu wa injin sahuma wa injin sahuma qad ta'addada wa misluhu da amu wa injin sahuma qad ta'addada wa hussa riba paralel da wa hussa riba paralel bi nakarin wa misluhu da amu da amu riba injin kullun tawahada wato ita riban nasa'u tana shiga wa karfe bai halatta a bayar da dirhami goma bisa cewa ba za a shiga gida a ɗauko wani dirhami goma ba a bayar bai halatta ba riban na sau kenan to kuma tana shigarwa abinci amma idan abincin nan ya zamo rubawiyi ne idan ba rubawiyi ba ne ba ta shiga a wato kuma koda koda jinsin ya kididdiga ko ita riban na sau tana shiga in dai ɗabin wanda yake riba wuyi ne matsalar bai halatta a yi musayar shinkafa da dawa ba bisa cewa kai ka bashi kwanan dawa goma yanzu shi kuma gobe ka kwanan shinkafa biyar ko kwanan shinkafa bakwai to haka bai halatta ba saboda wannan riba ce ta wato ta nasau eh ko da da yadda su bai halatta ba ko da abincin ya saba jinsi daban-daban ne kamar wannan ga shinkafa ga dawa kaga jinsi daban ne shinkafa jinsin daban dawa jinsin ta daban shine aka ce wa injin sahu ma qad ta'addada da ribana sa'in fin nagadi harim wa misluhu da'amu wa injin sahu ma qad ta'addada ka haramta riban na sa'o a haramta riban na sa'o a cikin abinci ko da jinsin nasu ya diddiga ko da ba jinsi ɗaya bane ko da ba jinsi ɗaya bane bai halatta ba wa hussa riba faralin bi na gadin ita ko riba ta faralo ta keɓanta da shigarwa abin da yake ƙarfi bai halatta ba da dirhami ومثله دعام ربا a misalin wannan da'am abincin wanda riba ke shigarwa in jinsu kullin tawahada idan ya zama jinsi ɗaya ne amma idan jinsin ya saba wannan ba laifi ya halatta yanzu yanzu ka ba shi kwanan shinkafa biyar ya baka kwanan dawa bakwai ko ya baka kwanan dawa goma ma duk wannan ya halatta amma fa da sharadin yanzu yanzu yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza hatalafa al-ajnasu fa bi'u kayfa shi'tum idza kana yadan bi yadin idza hatalafa al-ajnasu fa bi'u kayfa shi'tum idan jinsi ya saba kwa iya siyarwa yadda kuka ga dama kwa iya siyarwa yadda kuka ga dama dan an ce wannan zai bada kwano ɗaya wannan ya bada kwano biyu haka za a yi musanya to in dai ba irin jinsi ɗaya ba ne haka ya halatta amma fa za ka ne ya dandiyadin idan hannu da hannu ne idan za a samu jinkiri ko da cewa to ban kwano yadda malamai suka faɗa ko da ban kwano biyar sun na shinkafa in shiga gida in auno ma kwano bakwai na dawa ba to wannan bai halatta ba kuma auno ma kwano goma na masara to wannan bai halatta ba sai dai ka fara shiga ka auno kwanan na masara ko na dawa ka fito da shi sannan ka karbi nasa ka bashi na ai hannu da hannu kana bashi shi ma yana a kai ma kana karba to sannan kuwa idan ya zamo jinsin ya saba ba komai eh amma idan jinsin ɗaya ne wannan bai halatta idan jinsi ɗaya ne bai halatta bai halatta ka bashi dawa wadda take mori kwano biyar ka karbi kaura kwano bakwai ko da hannu da hannu ne tunda duk dawa ce eh duk dawa ce amma idan kamar shinkafa ce ko gero to wannan sai ya halatta idan dai hannu da hannu ne eh amma idan ya zama iri ɗaya ne to ta ribar farolin ta shiga in ita riba farlo tana shigarwa abinci amma in ya zamo iri ɗaya ne amma idan ba iri ɗaya ba ne ba ta shigar masa Ah, amma ita riban nasa'u tana shigarwa abinci ko da iri daban-daban ne ko da iri daban-daban ne Eh, ribar ah, ribar nasa'u tana shigar masa Eh, eh, wannan kuma da akwai baito shi ma dai inda ya ai misalinsa da fifitawa bai halatta ba inda duk jinsi ɗaya ne jinsi ɗaya ne Eh, saboda abin da ake hajiya a nan shine tayo a fada cikin riba ko kuma a fada cikin caca cewa ai ba a san to ita wannan din an rage ta din masana a ce ai tsakuwa ce bambancin to idan an fita tsakuwar za ta kai ka bar wannan din ko ba za ta kai ba kaga ya zama akwai tashi kenan an ce ko sharadin abin da za a siyar ko za a siya ya zamo an san shi an san shi a wajen yawa to kaga wannan ya zama ba a sani ba kenan ba a san kwatankwacin a kwatan- kwatancin wannan da wancan din da aka karba ba Dan idan da a ce shi wannan din ya koma kamar wancan to abin da ake kira na kado shine zinari da azurfa zinari da azurfa la bai halatta a sai da dirhami biyu ba da dirhami uku bai halatta a sai da dirhami biyu da dirhami uku wannan wannan an ce an sai da dirhami biyu da dirhami uku wacce ce kenan a cikin riba guda biyu da aka faɗa Uhun, ribar eh to dai sunan nata ehem ta farulu ce ribar farulu ce wannan haka nan kuma bai halatta a sai da dirhami da wani dirhamin amma sai gobe za a karba ko sai nan ma da sa'a ɗaya ko nan da sa'a ɗaya ne za a samu jinkiri bai halatta ba Eh, kai ka bashi naka dirhamin yanzu shi kuma sai an jima zai baka nasa daidai ne ba a samu bambanci tsakani ba amma wannan jinkirin da aka samu shine saboda haramcin to ga misali to wa bai'u farkon magana ne wa bai'ul murabahati cinikin murabaha ya halatta cinikin murabaha halali ne me ma'anan cinikin murabaha shine ciniki kan cewa to abin nan ah, ni ne zan siya na yadda duk goma zan baka ribar daya ko duk goma zan baka ribar biyu eh duk goma duk abin da ka kashe a duk goma na yadda zan kara ma daya ko zan kara ma biyu shine cinikin muraba na baka riba akan abin da kai ka kashe idan misali abin kai a wajen ka ɗari yake na yadda zan siya ɗari da goma amma za ka faɗa min yadda duk abin yake fa a wajen ka da yadda ka siyo da wahalar ɗaukowa da wahalar ninkewa da wahalar sa shi a wani abu da sauransu duk sai ka yi bayani a cinikin murabaha idan da cinikin murabaha ne dole sai ka yi bayani Eh, to wannan cinikin ya halatta walakin nan sai dai abin da ya fi soyuwa kada a yi shi ai cinikin musawama ya fi daga cinikin murabaha ai cinikin tai ba a faɗi cewa ga yadda abu ya kama ba ka siya dai yadda ka ga za ka siya ka taya in na ga zan siyar in siyar ma to wannan ya fi daga cinikin murabaha saboda shi cinikin murabaha yana da sharuɗa da yawa wanda ko ka za ka fata da ɗaya daga ciki sai ya zamo an aikata ɓanna zai zamo ya bayi zuwa haramcin cinikin to shi yasa aka ce tunda kula da wayannan sharuɗan abu ne mai yawa to a bar shi ya fi amma ba a ce bai halatta ba ya halatta saboda shi ciniki na murabaha akwai bayanai da yawa da ake saurare shi mai siyarwar yayi ko dai sai ya yi bayani a kai in ma da yawa ya siya ya yanka sai ya faɗa in guda ɗaya ya siya sai ya faɗa inda kaɗan kaɗan ya tara sai ya faɗa in ya siya wani da tsada wani da araha wani matsakaicin kuɗi duk sai bayanin kowanne a ciki sannan za a yi magana cewa to gaba ɗaya kuma kaga ya tashi a kaza kenan da a ce masalan raguna ne zai siya masa amma a ciki akwai wanda yake ya siya dubu goma goma akwai wanda ya siya dubu goma sha biyar akwai wanda ya siya eh, dubu biyar biyar to dole sai ya masa bayani ko da haka a fili kansu daya sai ya masa bayanin cewa a ciki akwai guda goma ga yanda na siye su guda goma ga yanda na siya guda goma ga yanda na siya ko da kamar kwai ne matsalan zai za a yi cinikin na muraba dole sai ya bayani shi ne da ake ganin kamar daman ai shi ko kusa yake ma da ashe ai kusan duk ɗaya ne eh, kusan abu ne wanda ake ɗaukar sa dai haka kamar cewa ai duk kamar kansa da to
ربما يرتاح ما يضر da yawa shi mai siyarwar ta ya zamo ya mance so da yawa yakan iya mance abin da zai cutar da cinikin أو يسكو ko kuma ya rafkana ko ya rafkana yana so ya faɗa sai wani abu ya ɗauke hankalinsa ya zamo bai faɗa ba ko kuma ya zamo gaba ɗaya ma ya manta din فينتقل ذكره من شيء إلى Yau.
غيره a hankalinsa ya ciru daga wani abin zuwa wani to shi yasa aka ce shi cinikin na murabaha ba shi ya fi ba na musawama ya fi daga na mur- ah, murabaha
ولا يجوز للبيع التدليس tadalisi bai halatta a cikin ciniki tadalisi haramun ne a cikin ciniki وهو اجتماد غير الفسق aibi wa huwa kitmanu aibi sil'ati shine boye aibin sil'a ya zama sil'arsa tana da aibi على المشتري ya boye shi mai siyarwa ga wanda zai siya to haka bai halatta kuma aibin nan ko da ba wanda yake zahiri ne ba ko da aibin wanda yake ma'anawi ne shi yasa aka ce matsalan in kamar eh, kaya yake siyarwa haka tufafi ya zama aka kiransa ya sai kayan wanda yake mamace don zai siyar mai sai ya zo dole wajibi ne akan sai faɗa masa ai kayan wani ne ya mutu shine na siya zan saboda so da yawa mutane wasu ba sa son sa kayan wanda yake ya mutu kaga wannan abu ne wanda yake ma'anawi ba bane wanda yake zahiri Eh, ba wannan abu bane wanda yake zahiri Eh, shi tufafi dai kaga dangane da matsayinsa ne ko a zahirance a zahirance a karfinsa ko dadewarsa ko kyansa yana nan ko na mamaci ne ko ba ko na wanda yake raye ne to amma zama wa rawukan mutane so da yawa da an ce wannan ai tufafin wanda ya riga ya mutu ne so da yawa yakan zamo ba son sa suke ba aka ce wajibi ne bayani a sannan Uhum, wajibi ne bayani duk yadda aka yi dai a ya samu sil'a to inda ya zamo shi wanda yake zai siya in ya ji haka zai sauya ra'ayi ko ra'ayinsa zai abin nan akan wannan sil'a ko ya ga cewa lalle ai ya kamata a ce ta yi araha to wajibi ne ya faɗa ba ya ce zai boye ba to ويجب على البائع الإخبار بكل شيء wajibi ne akan wanda zai sai da kayansa ya ba da labari da komai da ya shafi wannan kayan إذا أخبر به المشتري da zai zamo shi wannan abin inda ya baiwa mai siye labari da shi قلت رغبته ragabatuhu sai kwaɗayinsa sansa a cikin siyan wannan abin ya zamo ya ragu ba zai so ya siya ba ko ko da zai siya amma ba kamar yadda da farko yake sha'awar abin ba
فيجب عليه أن يبين Mhm.
أنه عقد على كذا وقد عقد عنه كذا a wajibi ne a kansa matsala in zai bayani ya bayyana cewa ga yadda aka yi cinikin musamman kama a cinikin muraba inda zai zai ciniki na muraba to wajibi ne ya fada wanda zai sayar cewa abin nan ga yadda aka yi na siya dubu ɗari ko na siya dubu dubu ne guda ɗari ne gashi kowanne na siya dubu dubu amma a ciki dubu hamsin na fara bayarwa dubu hamsin har yau ban bayar ba ko ko dubu hamsin sai da aka kan goma ma sannan na baya Mm, ko kuma a a nan take ma na biya to saboda matsalan tayi wanda yake an ɗaga masa ko dan abin ba mai saurin tafiya ba ne ya kamata shi ko wajibi ne shi wanda zai siya ya san haka in cewa abin ba mai saurin tafiya ba ne shi yasa har shi aka yi masa ɗagi ma ko so da yawa a kasuwa abu wanda bai saurin tafiya shine aka fi yin ɗagi ga mai siye ko shine aka fi yin ɗagi ga mai siye amma abin da ake nema ido rufe wanda wani ma ga kuɗin nasa a hannu amma ya samu ya gagara kaga wanda zai siya sai an daga masa zai kawo kudin ai ba kasafai zai samu ba shi yasa wajibi ne ya bayanin irin wannan dan a gane matsayin abin matsayin karbuwarsa ga jama'a a sannan shi wanda zai siya ya zama ya san haka Allah shi ne da sani sai alhamdulillah wato shi babin ciniki babi ne muhimmi eh, saboda eh, so da yawa al'umma sukan ga cewa sun fuskanci matsi ko sun fuskanci tsanani a kasuwanninsu ko a cinikinsu to amma so da yawa abin da yakan kawo irin wannan bauɗewa a wajen mu'amalarsu daga tsarin Allah subhanahu wa ta'ala duk wata al'umma da zai zama a wajen mu'amalarta ta manta da ya Allah yake ce mu'amalar abu ne mai sauki duk dabarar da take duk kokarin da take yi ya zamo mu'amalar Allah ya zamo ya saukan mata da rashin tafiyar mu'amala ko a saukan mata da rashin albarka a cikin mu'amala shi yasa da malamai suke cewa ai duk wanda bai san babun guyu'a ba ba a barin sa ya kasirin fa a kasuwa duk wanda bai san babun ciniki ba ba a yadda ya rumfa a kasuwa saboda kai ya zo ya shafa wa kasuwan ma sai ya zo ya yi wata mu'amala wata sababin wannan mu'amalar Allah zai ɗauke albarka daga kasuwa. to shi yasa yake ashe babin ciniki sanin sa yake muhimmi yake wajibi akan musulmi to eh a dai ai gashi an faɗa ai shine riba ko da ai ka san dama ai an san a hankalce cewa shi mutum ba zai yarda daman yi karin ba in ba dan yana hangen wani abu ba amma cewa kai to ko ya hangi wannan abin da kai ya yarda in ka san da cewa ai dan yana dan suna sababbi ai ba za a tsaya hanawa ba da sai abin ga fahimtar mutane ko ga hankalin su amma hangen cewa hankalin nasu ko fahimtar tasu za ta iya kai su ga banna shi yasa aka ce a bari kada a yi jama'ullahu riba wa yurbi sadaqa ya yi lazina min taqullaha wa zaru ma baqiya min riba duk wannan riba ne cewa sababbi ne bai saboda cewa a kara ba ai kaga ta kanta hukuma ai ba ta taba yi ta ce sai an yi kari dan sabo bane a hukumance a iyaka ilimin su sun san ba daidai ba ne ko da su ko da su to ballantana su da da suka ce masu ilimin ba daga wajen ba na Allah ba ne na duniyan ne kawai amma sun san ba daidai ba ne shi yasa ba su taba dorawa ba ba su taba dorawa ba to ballantana kai kuma da kake ganin kana bisa wani turba ce kana wasu bisa wata turba ce ta Allah ai kaga bai kamata ba kenan ko بسم الله الرحمن الرحيم a cikin hukuncin gado wato shi ilimin gado ilimi ne mai girma saboda manzo sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa ya ce ta'allamul qur'ana wa allimuhu nasa wa ta'allamul fara'ira wa allimu ha nisful ilmi ku yi kokarin koyon qur'ani ku tsaya kuma ku koya wa mutane ƙur'ani kuma ku yi ƙoƙari ku koyi yadda ake raban gado kuma ku koyar da haka ga mutane domin haka rabin ilimi ne ilimin gado rabi ne a ilimi a wani a wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه فإنها نصف العلم وإنه أول علم ينسى في أمتي ku koyi sanin qur'ani ku tsaya ku koya wa mutane ku koyi sanin ilimin gado ku tsaya ku koya wa mutane domin shi ilimin gado rabin ilimi ne kuma shi ne farkon ilimin da za a fara mantawa da shi a cikin al'umma shi yasa farala da yawa ta zo a cikin koyon ilimin gado an faɗi farala da yawa malamai wato sukan safani tsakanin su a cikin abin da ake nufi da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ilimin gado rabin ilimi ne ma abuta salama dai suka ce to mu mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka mun yi imani da abin da ya faɗa amma mu sanya akan ilimin gado ya zama rabin ilimi wannan ya fi karfin mu mu dai mun yadda da haka mun imani da shi yanda annabi yake rabin ilimin ne to rabin ilimin ne amma ya aka ya zama haka to wannan ya fi karfin mu ma'abuta tawili ko sai suka ce ai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ilimin gado rabin ilimi ne saboda shi dan adam yana da hali biyu da halin rayuwarsa da kuma halin mutuwarsa to a halin rayuwarsa duk sauran ilimai sun rataye da shi kamar ilimin tsarki ilimin tauhidi ilimin sallah zakka azumi haji aure ciniki da sauransu duk wannan sun rataye da shi ne halin yana da rai ba duk wannan ciki ba wanda ake bayan mutuwa ba a magana cewa mutum mai tsarki ko magana tauhidi ko magana sallah ko azumi ko zakka ko haji duk wannan bayan mutuwa sun tashi abin da ya rage sai magana gado kawai suka ce to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ilimin gado rabin ilimi ne duban da cewa ai halayen mutum biyu ne hali ɗaya sauran ilimai duk sun rataye da shi hali ɗaya ko ilimin gado ne kawai ya rataye da shi shi yasa ake sai ya zamo rabin ilimi to malamai suke cewa shi dan adam wato wanda yake ya mutu haƙoƙin da suke rataye da shi iri biyu ne akwai wasu haƙoƙin wanda yake sun rataye da shi tun yana da rai tun yana da rai ma wannan haƙoƙin sun rataye da shi ko da yake gashi yanzu ya mutu amma suna nan dai a kansa shi ne ake cewa haƙƙi sabiki qablal mauti haƙƙi sabiki qablal mauti kenan akwai kuma wasu wanda haƙoƙin wanda ba sa rataya da shi sai bayan mutuwa shi ne ake cewa haƙƙi sabiti ba adal mauti haƙƙi wanda yake ya tabbata bayan amma mutuwa kafin mutum ya mutu ba sa kansa wannan ko yana suna nan a kansa tun kafin ya mutu to shi wa'anda yake sabiti qablal mauti wanda yake sun tabbata tun kafin mutuwa iri biyu ne na farko haƙƙi wanda yake ya rataya da wani abu da shi mutum yake da shi shi ne duk wani haƙƙi wanda ya wanda yake ya bada jingina to wannan bashin da ake bin sa kaga ya rataya da jinginar da ya bayar ne akwai kuma haƙƙi wanda yake ya rataya da shi kansa shi ne duk wani bashi da ya wanda bai bada jingina ba wannan ya rataya da shi kansa haƙƙi sabiti ba da mautu ko akwai haƙƙi wanda yake ya rafe da shi kansa mamacin shi ne kamar maganar cewa idan ba a sami wanda za su masa ya haƙa masa kabari don Allah ba a biya a dukiyarsa da cewa a kai masa likafani da cewa in ma ba samu wanda za su ɗauke shi ya shi makabarta don Allah ba a biya wanda za su kai shi to duk wannan haƙƙi ne wanda yake hana da shi kansa mamaci domin shi za a yi wa ba wani ba akwai kuma haƙƙi wanda yake ya rataya da dukiyarsa ihtiyaran wato ya rataya da dukiyarsa don shi kansa yana son haka idan da zai ce baya so da so zama bai rataya ba shi ne abin da ya wasiya da shi wato wasiya duk da yake wannan ta rataya ne da dukiyarsa ihtiyaran bisa zaɓin shi kansa domin duk wata wasiya da bawaye ya dawo yake ya fasa ma kafin ya mutu shi kenan ta tashi amma in ya mutu tana nan bai ce ya fasa ba za a zartar da ita daga sulutun dukiyarsa ko magada sun yadda ko ba su yadda ba in ko ta haura sulusi to wannan abin da yake haura sulusi wannan sai in sun yadda idan misali ya wasiya cewa in ya mutu a ba wani naira dubu ɗari matsalar shi kuma sai mutu ya bar abin da yake ya kai dubu ɗari uku wannan dole a zartar da wasiyar ta sa tun da abin da ya wasiyar a ciki bai haura sulukin dukiyarsa ba bai haura ɗaya bisa ukun dukiyarsa ba dole a zartar ko da magada sun ce ba su yarda ba amma idan da misali zai wasiya ce a ba wani dubu ɗari biyar a dukiyarsa shi kuma duk da ya mutu gaba ɗayan abin da ya bari kimarsa gaba ɗaya bai haura miliyan ba a kan nan sai in magada sun yarda in ba su yarda ba sai dai a bada sulusun dukiyarsa kawai a wannan a wannan wasiyar tasa to wannan shine haƙƙi wanda yake yara kai da dukiyarsa ihtiyaran dan zaɓin kansa akwai kuma haƙƙi wanda yake yara kai da dukiyarsa irkirara dole wanda ba shi da wata magana a kai ko ya ce ba ya so dole haka za a yi shine gado gado wannan ya rataye da abin da ya saura a dukiyarsa ko ya ce ba ya so da zai ce shi yana mutuwa na magajinsa ne amma shi bai yadda a ba shi gadonsa ba a tsarin shari'a ta musulunci haka ba zai yi ba eh haka ba zai yi ba bai samu ya ce ai wani ɗana ina musu kwakku ba shi gado na ba a'a in ma yana da wata da'awa a kai sai dai ce ko ba ɗansa bane ya kawo shaidu da zan tabbatar da cewa ba ɗansa bane sannan ya tashi daga zamewar ɗansa amma mutum yana ɗansa dole ya gaje shi in dai ya cika duk sharuɗan ai gada ya zama matsalan musulmi ne ɗani ba bawa ba musulmi ne ba kafiri ba ai ya cika sharuɗan gado ya zama an tabbatar da cewa yana nan raye bayan mutuwar shi wannan wanda zai gada ai zai gaje shi ko shi ya ce bai yadda ba to wannan su ne haƙoƙin da suke rataya da mutum shi ne wani yake cewa in yi ruwan ƙarfar jiran manuna ku tuna sun ma'ujiyar jiyuna wa ba da za tuna fazul wasiya wai ƙawul mira su tilbakiya in yi ruwan ƙarfar jiran manuna idan mutum an kaddara masa mutuwa to farko abin da za a fara yi a dukiyarsa ku cina a fara masa likafani da sauran wahalce-wahalcen binne shi amma malamai suka ce wannan inda ake farawa da shi in ya zamo bai ciwo bashi wanda yake ya ba da jingina ba amma in ya ciwo bashi wanda yake ya ba da jingina a ciki to wannan farkon abin da za a fara yi shine a karɓo jinginan nan a biya bashin a karɓo jinginan saboda yadda aka sani ga al'ada koyaushe bashi bai kai abin da ake bayarwa jingina a ciki ba idan mutum zai ba da jinginar abin dubu ɗari to sai dai ya ciwo dubu hamsin ko dubu tamanin amma ba wanda zai karɓi jinginar dubu ɗari ya ba da dubu ɗari da hamsin ba wanda zai karba abin da kimarsa bai fice dubu ɗari ya ce zai ba da bashin dubu ɗari da hamsin ba da al'ada sai dai mutum ya karba abin dubu ɗari ya ba da bashin dubu hamsin to shi yasa aka ce to in ya zama ya yi bashi wanda yake ya ba da jingina to wannan jingina ita ce farkon abin karɓowa sannan bayan nan sai maganar likafani da sauran wace-wacen binne shi idan ya zama ba samu wanda za su yi don Allah ba sannan bayan nan kuma sai biyan bashi wanda ba jingina sannan bayan nan kuma sai a duba idan ya yi wasiya to a zartar da wasiyyar nan a sulusun abin da ya saura a sulusun abin da ya saura daga dukiyarsa sannan kuma bayan nan sai magada wato su magada su ne na ƙarshe a wajen istina sai bayan an zartar da wasiya daga sulusun dukiya inda ya yi wasiya sannan ne kuma za a koma maganar magada abin da ya saura a dubi magada to masu gado a maza goma ne magada maza goma ne amma wannan wato bisa takaitawa ne alal ihtisari in an tsaya tun fida su goma sha biyar ne magada maza goma sha biyar ne bisa shimfidawa na farko ɗa na biyu ɗansa ko da ɗan ɗan nan zai kaskanta zai zamo na ƙasan ƙasan ƙasan ƙasa ne shi yasa malamai suka yi misali ko da dai misalin kamar ba cikakke ba ne amma sukan kawo shi cewa takadiri da ake annaba adam yana nan a yanzu a raye to sai kuma ɗaya daga cikinmu yana nan amma duk waɗanda suke tsakanin annaba adam ɗin da shi wannan babu su sai shi wannan ɗin wato duk wanda suke tsakaninsu daga shi ubansa wanda ya haife shi har zuwa wanda ya biyo ta kansa ya sadu da annaba adam duk babu su to aka ce idan masalan annaba adam ya mutu sai shi wannan a ce yana da haƙƙin ya gaje dan da cewa an ce nahnu ma'ashiral anbiya'i la nurasu mu jama'ar annabawa ba a gadon mu sai a ce a ce a sai ya gaje shi tun da ɗani to a gyale shi anan gyale shi anan malam bismillah to shi ya sa shi ɗa ko da ɗan ɗan ɗan ɗa ne ma ko da ɗan ɗan ɗa ne wato zai gane bismillah bismillah bismillah al'adu Allah bismillah Allah bismillah to ko da ɗan ɗan ɗan ɗa ne duk nisansa da mamaci in dai ya zama a zuriyarsa yake in dai ba na tsakanin to zai gaje shi in dai ya zama duk tsakanin su maza ne mace ba ta shiga ba amma mace na shiga to dan mace fa baya gado dan ya mace wannan baya gado to haka nan na uku daga magada maza uba na hudu kaka uban uba kaka uban uba banda uban uwa uban uwa baya gado shi uban uwa wato ya huta baya gado ba kuma a gadonsa kaga dan yarsa ba zai gaje shi ba balle yar yarsa amma ahan kaka uban uba shi yake gado shi yake gado shi ma kuma a gaje shi ko da kakan nan ya ɗaukaka ko da kakan ya ɗaukaka ko da uban uban uban uban uba ne to dai zai gado to wal'ahu da tambi sawawaitawa wato dan uwan shakiki ne ko li abdi ko li ummi shine ma'anar itlaqin sun hada uwa da uba ne da shi wanda ya mutum ko ko uba kawai suka hada ko ko uwa kawai suka hada to duk dai yan uwa suna gado da kuma dan dan uwa da dan dan uwa shakiki ko kuma dan dan uwa li abdi dan dan uwa shakiki yana gado dan dan uwa li abdi ma yana gado dan dan uwa ummi ne ba zai gado ba ko da dan dan uwan ko yayi nisa ko da dan dan dan dan dan dan dan uwa ne inda shi dai a can kakansa sun haɗu da wannan wanda ya mutu sun haɗa uwa da uba ko sun haɗa uba kawai to zai gaje shi to haka nan kuma haka nan anni dan uwan uba kenan wanda yake shakiki wanda da uban wanda ya mutum da shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to shi ma yana gado shi ne ammi shakiki kenan haka nan ammi la'abi ma wanda da uban wanda ya mutu da shi ubansu ɗaya kawai amma ba uwarsu ɗaya ba to shi ma dai zai gado haka nan ɗan ammi shakiki ko ɗan ammi la'abi ɗan ammi shakiki yana gado ɗan ammi la'abi ma yana gado ko da ya ɗaukaka ko da ɗan ammin ammin ammin ammi ne can sama yake to dai zai zai gado to haka nan miji yana gado miji yana gado haka nan ni'imati wa maulan ni'imati haka nan ne sawa na wa na ni'ima wato wanda ya yanta bawansa to idan wanda aka yanta din ya mutu ba shi da magaji ba shi da magaji to wannan wanda ya yanta shi din sai ya gaje shi ko kuma ya zamo yana da magada amma ba su cinye duk dukiya ba wani abu ya saura to shi ma sai ya gaji abin da ya saura shi ne ake cewa magada maza bisa shimfiɗawa goma sha biyar ne ɗa ɗan ɗa uba kaka uban uba ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa la'abi ɗan uwa la'ummi ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ɗan ɗan uwa la'abi ammi shaƙiƙi ammi la'abi ɗan ammi shaƙiƙi ɗan ammi la'abi miji masawani namiji su ne goma sha biyar ga goma nan ga biyar nan sun zama goma sha biyar kenan magada maza to na ɗan cikin tafsili kenan su goma sha biyar ne bisa tafsili bisa basbi shi ne wanda ya yanta shi maula ana sakin sa bisa wanda aka yanta ko wanda ya yanta da wanda ya yanci da wanda aka yanta duk maula ne amma an ce maulan ni'imati to ya nuna wanda ya yancin ne amma zarar lafazin maula a iya sakin sa akan kowane ɗaya daga ciki shi lafazin maula dama yana da ma'anoni wajen 21 ma ko wannan biyu ne a ciki ana sakin maula kan miji ana sakin maula kan dan anni ana sakin maula bisa mai taimakawa ana sakin maula bisa ubangiji ana sakin maula bisa dan uwa magada mata bakwai ne bisa takaitawa bisa shimfiɗawa ko su goma ne na farko ‘yan tsatso ta biyu ‘yadda ko da ta kaskanta ko da ‘yar ɗan ɗan ɗan ɗan ɗaci to dai za ta yi gado duk nisan tsakaninta da mamacin inda ya zama duk na tsakanin babu su ba kuma wani wanda yake daidai da su da ya rage to shi ma za ta yi gado inda ya jidde tsakaninsa da tsakaninta da mamacin ya zamo maza ne ba mace ba ba mace ko ɗaya da ta shiga tsakani na ko ita ma nufi ne da ita inda ba ba wanda za su hana ta ba to haka nan kuma na uwa uwa ma tana gado haka nan kaka uwar uwa ake nufi uwar uba ma ta shiga kaka uwar uba ma tana gado amma ita uwar uwa ita ce gaba da ita a wajen gado ko da ta ɗaukaka ko da uwar uwar uwar uwar uwa ce ko kuma uwar uban uban uba ce za ta yi gado to haka nan yar uwa shaqiqiya ko li abiya ko li ummiya wal ukhtu shaqiqatu haka nan yar uwa shaqiqiya ko lil abawayni sa to to wal ukhtu haka nan yar uwa tana gado ko shaqiqiya ce ko li abiya ko li ummiya haka nan mace tana gado mata aure haka nan ko ne sawa na wata ni'ima wadda ta yanta bawanta ko bai wata idan zama bawan wanda aka yantan ya mutu bai da magaji to wannan wanda ya yantan sai ya gada sai ya gado in kuma yana da magaji amma ya zama magadan ba su cinye diddikiya ba to shi wannan sai ya gaji abin da ya saura shi ne ake cewa wato su magada mata su bakwai ne bisa takaitawa bisa shimfiɗawa ko su goma ɗaya yadda uwa kaka uwar uwa kaka uwar uba ɗan uwa shakikiya yar uwa li abbiya yar uwa li ummiya sai mace mata aure sai masawaniya mace wayannan su ne magada mata su goma magada maza sha biyar magada mata guda goma sun zama an haɗa gaba ɗaya ishirin da biyar ne gaba ɗayansu ishirin da biyar ne kuma tsarin yadda suke yin gado iri hudu ne iri hudu ne sun waɗannan ishirin da biyar ɗin nan sun kaci gida hudu a cikin akwai wanda su gadon su da asirci kawai suke yi ma'anar yin gado da asirci za su gaje ba shi ɗayan dukiya idan ba wani sai ɗaya daga cikin su to shi wannan ɗin zai gaje ba shi ɗayan dukiya idan kuma akwai wani magajin to sai a fara sallamar wancan magajin abin da ya sarrafi mai gado da asirci ya gada su wanda masu gado da asircin kawai su goma sha biyu ne akwai masu gado kuma da farilla kawai masu gado nan da farilla kawai su tara ne wato su ne wanda yake akwai iyaka abin da aka ce shi za su gada ko da su kaɗai ne iyaka abin da za su gada kenan akwai kuma masu gado da farilla wani lokacin su da asirci su kuma sai biyu ne kawai akwai masu gado da farilla wani lokacin su da asirci wani lokacin masu haɗa yin gadon iri biyu su da farillar da asusun gaba ɗaya a matsala ɗaya to masu gadon da asusun su goma sha biyu akwai ɗa ɗan ɗa ɗan uwa shagigi ɗan uwa la'abi ɗan ɗan uwa shagigi ɗan ɗan uwa la'abi ammi shagigi ammi la'abi ɗan ammi shagigi ɗan ammi la'abi masawani namiji masawani ya mace su ne goma sha biyu ɗa ɗan ɗa dan uwa shagigi dan uwa la'abi dan dan uwa shagigi dan dan uwa la'abi ammi shagigi ammi la'abi dan ammi shagigi dan ammi la'abi masawani namiji masawani ya mace a cikin su goma sha biyu guda ɗaya ce mace ita ce masawaniya mace amma duk sauran goma sha ɗaya maza ne kuma su wanda masu gadon nan haka akwai wani tsari na gadon su kowanne wanda aka fara ambato to ya kori jin na sama da shi idan akwai ɗaɗin nan ya kori duk waɗannan duk waɗannan ba za su gado ba in dai akwai ɗa in ba ɗan akwai ɗan ɗa to ya kori waɗannan in ba dan da in akwai dan washe kiki ya kori din na sama da shi in ba dan washe kiki dan wala abi ya kori wa'annan na sama da shi in ba dan wala abi sai dan dan washe kiki shi kuma ya kori na sama da shi in ba dan dan washe kiki sai dan dan wala abi shi ma ya kori na sama da shi in ba dan dan wala abi sai ammi kiki shi ma ya kori na sama da shi haka in shi ma babu in akwai ammi li abi ya kori na sama da shi in babu shi in akwai dan ammi li kiki ya kori na sama da shi in ba shi sai dan ami da abi shi ma ya kori na sama da shi shi kuma wannan in ba shi dan ami da abi to sai masawani namiji ko masawani a mace dama an ce su gadon su sai in ba wani mai gado sannan za su wannan goma duk sun kore su haka ma bayan goma nan akwai guda biyu a nan da suke korar su shi yasa akwai mutum goma sha biyu da suke korar su daga gado gaba daya shi ne yan tawa to masu gado da farilla ko kawai su tara ne akwai ya yadda uwa kaka uwar uwa kaka uwar uba lu'ummi namiji lu'ummi ya mace miji mata aure su wannan guda tara ne masu gado da farilla kawai ɗaya ya tsotso ko yadda uwa kaka uwar uwa kaka uwar uba lu'ummi namiji lu'ummi ya mace wato ɗan uwa lu'ummi wanda uwa ta hada da mamacin sai kuma yan uwa lu'umiya wanda uwa kawai ta hada da mamacin sai kuma miji sai mace mata aure wayannan suna gado da farilla ne kawai akwai kuma masu gado da asirci wani lokacin su da farilla shi ne yan uwa ta jijiya da yan uwa la'ajiya su wannan suna gado da asirci amma inda suke gadon da asirci sai in akwai yan tsotso ko akwai yan ɗan sannan ne sai su koma sauraron abin da aka ci aka rage za su gada amma in ba haka ba za su yi gado da farilla za su yi gado ne da farilla masu gado da asirci wani lokacin da farilla wani lokacin ma su haɗa gadon da iri biyu shine uba da kaka uban uba su 25 din kenan uba yana gado da asirci idan ba ɗa ba ɗan ɗa ba ɗaya ba ɗan sai ya gado da asirci kai tsaye ya tsaya sauraron in an sallami sauran magada shi abin da ya saura ya ɗauka inda dai a can nan wato ba wani mai cin dukiya da yawa karkari a ce an bar shi da miji to ko da da miji aka bar shi dai da uwa dole akwai abin da zai gada mai kauri zai gaji filisi ne na dukiyar ya zama ba masu ya ce ta mutu ita kuma ba ta da ɗa ta bar shi da miji ya zama kuma ma tana da uwa ita yar tasa tana da uwa ala kulli halin zai gaji filisin dukiya amma da asil da asil dan za a raba dukiya shida a ba miji a kashi uku rabi kenan ita uwa kuma a bata kashi ɗaya kawai shi ko ya ɗau kashi biyu to akwai inda yake kuma zai iya gado da farilla da asin ya kuma da asilcin gaba daya a matsala daya shi ne inda yake an bashi da kamar ɗan tsotso ko ɗan ba irin wannan halin saboda ka abu ya ƙure masa sai a ce to tun farko a fara raba dukiya shida a bashi kashi daya sannan kuma duk sauran magada kowa a bashi abin da zai gada duk wanda zai gado sai a ce to a bashi abin da zai gada bayan an gama ba su in wani abu ya saura sai uba ya ɗauke ya yi gado da farilla kenan ya yi da asirci kamar matsala mace ce ta mutu ta bar ubanta ta bar yarta ta tsotso guda ɗaya to a nan matsala in aka raba dukiya shida da farko uba za a ba shi ɗaya farilla ya yi gado da farilla su da ya za a ba ta rabi uku to sauran guda biyun nan sai uba ya dawo ya dauke to amma misalin idan ya zama kama a wannan matsalar kuma ita mata ita wanda ta mutu ko kuma wanda ya mutu ma ko namiji ne ya bar yarsa ce ta tsotso guda ɗaya ga yar ɗansa ga kuma uba shi ma dai za a raba dukiya shida ne za a fara ba uba ɗaya sannan ita yadda a bata ita ma ɗaya sudusi tunda sudusi take gado tare da tsotsozo tsotsozo a bata rabi uku to sauran ɗaya ne ya saura yanzu sai uba ya ɗauki abin da yasa ke cewa koyaushe a fara ba shi sudusin nan don ta iya tsurewa ya zama in an ce ya tsaya ya saurari abin da ya saura ya ɗauka sai ya zama ba abin da zai saura saboda idan matsalar kama a wannan matsalar mace ce ta mutu ta bar mijinta yana neman rubu'i gidan hudu sabon ‘ya'yanta yi mata suna neman sultani gidan biyu am gidan uku sabar ubanta kuma to a nan matsalar shi uban za a ce yana neman su da su gidan shida uku da shida za a ce ta dahule sai hudu da shida ta yafi kina nufi kwaɗo nufin hudu a bigi shida ko nufin shida a bigi hudu bobiyo ko gada biyu sha biyu don haraba sha biyu shi uba sai a fare masa adalci tun farko a fara bashi sudusunsa biyu tukun ya'yan tsotso a ba su sulsani takwas to a miji abin da yake nema rubi'i rubi'i sha biyu ko uku ne yanzu abin da ya saura ma biyu ne kawai to sai a masa aunin ɗaya a ba shi uku yanzu shi uba da cewa aka yi haƙura duk abin da sai saura zai samu ya zama shi ba ba ba shi da farko ba to uba miji za a ba uku saura ɗaya tak sai ya zama shi uba ya tashi da ɗaya kawai in ma kamar misali kuma bayan shi akwai uwa ga yan tsatsan nan ji mata ga kuma shi miji sai ya zama ba ma abin da zai saura domin ita kanta uwa sai an yi auna za ta samu sulusunta sai ya zama uba ya faɗi kenan shi ko uba ba da za a yi ya faɗi to shi yasa aka ce shi uba in abu ya kure a fara cewa a bashi su da suta sannan kuma ya tsaya sauraro in wani abu ya saura ya dauka in bai saura ba ya tsira da na bakinsa ya tsira da abin da ya samu to shi yasa wato magadan nan hawa irin gadon da suke iri hudu ne masu gado da asirki kawai sha biyu masu gado da farilla kawai tara masu gado da asirki wani lokacin da farilla ko da farilla lokacin da asirci su biyu masu gado da asirci wani lokacin da farilla lokacin su kare tsakanin su su ma su biyu ya zama su goma su ishirin da biyar din da yake nan sun dawo su nan gaba ɗaya masu gadon nan da farilla duk mata ne in ban da guda biyu duk mata ne in ban da guda biyu in ban da lu'ummi namiji da kuma miji su ne kawai maza amma sauran guda bakwan duk mata ne ya ya tsatso ya ɗa yan uwa shaki yan tsatso yadda uwa kaka uwar uwa kaka uwar uba a lu'ummiya mace mata aure su guda bakwan nan duk mata ne guda biyu ne a cikin su suke maza shine da dan uwa lu'ummi lu'ummi namiji sai kuma miji miji su kuma nan su duk guda biyu mata ne yan uwa shaki ya yan uwa la'abiya yanzu a mazan tun da nan mun sami sha ɗaya nan ga guda biyu muna da sha uku saura biyu su ne na nan ɗin kenan uba da kaka uban uku su so matan mun samu bakwai a nan ga guda biyu nan tara ga ɗaya nan goma kenan ishirin da biyar ɗin kenan maza sha biyar mata guda goma to wanda yawa ne wa'yan nan kamar uban uwa kaka na wajen uwa kaka namiji na wajen uwa ko kuma ɗan ƴar uwa ko da ƴar uwar shakikiya ce ko da uwar su ɗaya uban su ɗaya da mamacin amma mace ce to ɗanta wannan yana daga ma'abuta zumunci wanda ba sa gado ba zai gaji kome ba ba zai gaji kome ba sai alhamdulillah wato zuwa zuwa da arhabi din nan akwai wanda su ba sa gado amma kuma za a gaje su su ta yi a gaje su amma su ba za su gado ba kamar misali amma ɗan uwan uba tunda maganar da ake na ɗan uwan uba namiji aka faɗa amma ba a faɗi ɗan uwan uba ba ɗan uwan uba ba ta gado amma ita ta yi a gaje ta saboda ɗan ɗan uwanta ai dan dan uwa yana gado idan ita da uban wannan uwarsu ɗaya uban su ɗaya yanzu idan ta mutu shi wannan din ya zamo dan dan uwanta ne shakiki dan dan uwa shakiki ko ai yana gado kaga aje ta amma ita ba za ta gaje shi ba dan amma amma shakikiya ko li'abiya ba sa gado amma su kayu a gaje su sun sa yi a gaje su to akwai wanda kuma shi zai yi gada amma shi ba za a gada ba a ciki akwai wanda yake gadon shi ba a gadon sa wanne wasu ɗaya uwa ɗaya a daman shi anni ko da namiji ne li'ummi baya gado balle mace kuma ita ma ba dan ami shakiki ko dan ami la'abi shi ne yake gado dan ami lu'ummi ba gado haka nan dan dan uwa lu'ummi ba